أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci a wannan safiya ta litinin hudu ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin da shine babi na a karatu na 39 insha Allah نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت
نعم Malam ya ce, Babu ma ja'a, babi da ya zo a kan cewa, na sababa kufri bani Adam, lalle sababin kafircin ɗan Adam a duniya, wa tarkihim dinahum, sababin barin ɗan Adam wa addininsu, mutane su bar addininsu, huwal ghuluwu fi salihin, shi ne ƙetare iyaka dangane da lamarin salihan bayi wuce iyaka gurin girmama malamai wuce iyaka gurin girmama masu ibada da sansu har ta kai zuwa ga an fara bauta musu amma kafin wannan lokaci musulmai sun kasance dukkansu akan addini ɗaya kuma akan tauhidi كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومنذرين نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والحكمة da mutane suna kan tafarki na aqida kamar yadda zamu ji daga baya suka rabu wama kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu shine wasu suka dauki suka rungumi shirka wannan yasa Allah ya aiko annabi Nuh alaihi salam to sababin da yasa aka fada cikin shirka shine mujawazatul haddi ittiba'i wa hubbi wa ikramis salihin wuce iyaka gurin bi da so da wato girmama salihan bayi sai ta kai an ba su matsayin Allah shi yasa har kullun duk inda ka ji ƙanshin ko alamomin ka hango cewa akwai nau'i na guluwi to a yi ƙoƙari a dakatar da shi don shi alkulu yana kaiwa zuwa ga kafirci walguluwu fi salihin an fahimta wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciwon shi na ƙarshe na ajali bi abi huwa wa ummi sai ya ji matan shi da ummu salama da ummu habiba radiyallahu anhuma wanda sun yi hijira zuwa habasha sai suke ba da labarin wata coci ta kiristocin habashawa mai suna mariya da abubuwan da ke cikinta na hotuna da ainihin wato a kaburbura sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce wa innan mutane ne wanda idan mutumin kirki cikinsu ya rasu ko annabi bana wa ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar sai su gina masallaci a jikin kabarin sannan su zo su rarrate wa innan hotuna ma'ana dan butun butuni na wa'innan bayin Allah da suke sun rayu a gurin ko sun mutu a gurin ko an birne su a gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtadda ghadabur rahman ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida fushin Allah yayi tsanani kan mutanen da suka rike kaburburan annabawansu da salihan cikin su a matsayin guraren bauta domin daga fara bautar Allah a gurin wata ran shedan sai ya musu wahayin to su ma bauta ma wa'annan gumaka wa'annan mutanen kirki kamar yanda wato ainihin qaumu nuhin suka haka kenan ita hanyar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ma kabari ya wuce dani daya ya umarci sayyiduna ali ya ce duk kabarin da ya wuce taki daya tsawon shi yayi busar shi ta wuce taki daya ya daidaita shi duk wani gini da aka yi a saman kabari ya baje shi duka wa'innan adriha da wa'innan wato qibab din duk sababi ne na shirka gashi nan ko muna gani yanzu musamman yankuna na su Misra yankuna na Morocco na su Algeria Murtaniya aka tarar da sun da su Sudan sun dukufa bautar wa'annan kaburburan da aka yi mako nan garan akwai su akwai guda da na sani da gini dan darma kaga akwai kaga yanzu in banda an fatattaki yan bid'a da ai wanda suka taso nan sun ce ana zuwa ana ana ainihin wato hawa wani maukibi ne na musamman ake zuwa gurin girmama wa'annan mutane in ba Allah ya taimaka ahli sunna sun fito sun yaki sun ragargaji wannan miyagun al'adun ba jahiliyatul ula za a koma Allah ka tsare mu wa qaulillahi azza wa jalla da fadin Allah mai girma da daukaka ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum Allah ce ya ku ahlul kitab kar ku zakalkale a cikin addininku kar ku riga malam masallaci kar ku wuce gona da iri kar ku zurma fiye da yanda aka umarce ku wala taqulu ala allahi illa alhaq shi kar ku faɗi komi game da lamarin ubangiji sai gaskiya ba a son mutum ya zamanto mai sakaci kuma ba a so ya zama mai wuce iyaka mafi alkhairin al'amura su ne matsakaita wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida la menene qahdani yake cewa كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان كرك التوي akan abin da aka nemi kai kuma karka wuce iyaka a zahar ce an yi ce kai raka'a hudu karkai uku kuma karkai biyar kowanne daga ciki laifi ne kuma zai bata ibada to hakan na a cikin kowane babi ballantana kuma haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala ballantana a babun tauhidi da aqida iya inda aka tsaida ka karka ƙara ko taku daya karka rage ko taku daya kai bakin kokarin yin abin da aka umarce ka to kaga shi wannan guluwin ai bid'a ne ko ta ko bid'a tana haifar da shirka dama al bid'u baridu ash-shirk kama anna al ma'asi baridu al kufr bid'a tana jawo mutum cikin cikin shirka dumudum na'am malam yace fi sahih yani sahih al-bukhari yazo cikin sahih al-bukhari an ibn abbas daga habrul umma abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhuma fi qawli allah ta'ala ya yi fassara ko ya yi bayani da fashin baki akan faɗin Allah ta'ala wa ƙalu la ta zarunna alihatakum wa la ta zarunna waddan wala suwa'an wala ya gutha wa ya'uka wa nasra kaji hudu ba arna mutanen annabi Nuh Allah yake ba mu labarin cewa manyan cikinsu akabira mujrimiha jagororin bata suke gaya mawa na ƙasansu la tazarunna alihatakum kasan kowa na wasiya mutumin kirki yayi wasiya da abu Allah mutumin banza yayi wasiya da a saba ma Allah haka mushrikan makka suka ce Allah ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibuna haka suke ce ma yaran su kar ku sake ku saurari qur'ani in ana qur'anin ma ku tada tashanci da hayaniya kwaci galaba da rudani kowa ya watsi kar a bar shi ya dinga wa'azin kar a bar shi ya dinga karanta alqur'ani an fahimta ko to haka su ma nan suka ce la tadharunna alihatakum kar ku bar bautar gumakanku duk da nuhu na hana ku to kakku dena wanda su ma mushrikan makka wato ainihin suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha inna hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب كافن سك وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد kace ku watse ku daina sauraron shi ku yi hakuri ku ci gaba da bautar gumakan ku kakku da mu duk wata shubha da ya sa muku kar ku yadda akwai wata manufa cikin lamarin shi da shay'un yurad ka gane ku dama kafirai shi yasa Allah ce atawasau bihi kafircin nasu kamar sun ma junan su wasiya kan cewa kafiran zamanin annabi nuhu na zamanin annabi hud su gaji kafirci daga gare su na zamanin annabi salih su gada daga shine abin yake tafiya tashabahat qulubuhum suka ce kar ku bar waɗannan gumaka naku wala tadharunna waddan kaga kenan wala Allah gumakan suna da yawa amma wa'annan sune asasiyat su ne manyan jagororin su ne ru'us ɗin karku bar waddu wala suwa'an karku bar suwa'a wala ya hutha wa ya uka wa nasara yani la ta turku ibadatahum la ta zaru mahabbatahum la ta zaru yani al'ukufa alaihim karku bar duƙufar da kuka saba da dagewar da kuke gurin bauta musu da neman yarda su kakku dena kaga wa'annan gumaka ne guda biyar Kala, sai Ibn Abbasin ya ce, shi ne fassarar tashi, Hazihi asma'u rijalin salihina, wannan sunayen wasu bayin Allah ne salihai, asalinsu mutanen kirki ne. Don an bauta musu wannan bai rage darajarsu ba, amma duk sukar da ake akan mutum butunin da aka sassaƙa ba su asalin mutanen ba. Ba da haka ba, ai, Kiristoci ba wannan cross ɗin nasu, ai, suna nufin annabin Isa ne ko? amma cross din aikin banza ne aikin banza ne ba shi annabi Isa ba inda ba shi ya umarce su da da su bauta mawa me gunki ba shi umarce su bauta su bauta ma kere ba sai ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbukum wa rabbakum sai kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in qadir إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم to sunayen wasu bayin Allah ne min qaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuh falamma halaku yani matu akan ce halaka yani mata ko walaqad walaqad qala lahum yusuf min qablu ya qaumi ولقد جاء قال لهم يوسف من قبل حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا هذا النبي يوسف التي حتى إذا هلك أنش حتى إذا مات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا to da wa'innan bayin Allah suka rasu muna tare auha shaytanu ila qaumihim sai shaydan yayi waswasi alwahyu fi haqqi shaytanihi alwaswasa shaydan yayi waswasi ila qaumihim zuwa ga mutanansu mutanansu aninsibu ila majalisihim cewa ku kakkafa a guraren da su waɗancan bayan Allah suke zama inda suke karantar da al'umma suke wa'azi suna al'amru bil ma'aruf na hannun munkar. Allati kanu ya jilisu na fiha guraren da suke zama zawiyoyinsu, majalis ɗinsu da suke zama a gurin. An saban to ku kakkafa gumaka, wato, ɗan butun-butuni, tamafil. wasammuha bi asma'ihim ku sama wa'innan gumakan sunaye irin na wa'incan sai ku samu dutse ku sassara shi ko ice ku daddatsa shi sai ku yi mai hannu da ku mai hanci da kaza da kaza sai ku sa mai sunan wato ainihin waddu ku kawo wani shi ma ku sassaka ku sa mai sunan suwa ku kawo wani ku sassaƙa ku sa ya gusa, ku kawo wani ku sassaƙa ku sa ya uka, ku kawo wani ku sassaƙa ku sa nasiru. Sun musu takwara, sai su bauta ma wa'innan gumakan da niyyar bautar wa'incan salihan bayan. Fafa'alu, ko kuma da niyyar girmama su da farko ko, sai suka yi haka, walam tu'ubad a lokacin ba a bauta musu ba. Shi ya nuna musu ku sassaƙa su ku ajiye guraren da ake ibada. duk sanda kuka zo kuka gansu sai hakan ya ƙara muku karsashi ya ƙara muku ƙwarin gwiwa ya shajja'a ku akan dagewa cikin bautar Allah don kuna tunawa da bayin Allah kaga sai suka ga kamar abu ne mai kyau ko kamar san su yake da alheri alhalin ko tarko ne tarko ne shedan yana da tarko wadallahuma bi ghurur ya iya yaudara ya iya wato shigo shigo ba zurfi a san tsohon kai ne hatta idza halaka ulaika har sai da wa'innan kakannin suka mutu su waɗanda suka yi rayuwa tare da wa'incan bayin Allah suka sassaka kogoma kansu suka rataye ko suka kakkafe gurin da suke zama sai zamanto basu bauta musu ba amma sun yi bid'ar me ajiye hoto ana kallon shi a gurin a gurin karatu yanda ɗan ɗariƙu ke yi ko ta katuwar zawiya sai ga an kawo wani katan gunki an ajiye a baya ko an zana shi ko kuma na hoto ne na kalanda ko wani abu makamancin haka wasun su kaga an rataya a wuya wani a jikin motar shi ya lillika har mai a daidaita sau na gama wani a Kano ya kawo hoton Malam Jafar da hoton Zazzaki da hoton Inyas duka ya hada a bayan keke napep din shi bayan a daidaita sau shi shi ya zauna da kowa lafiya wai ɗan izala ne kuma ɗan shi'a ne kuma ɗan ɗariƙa ne gaskiya ba ta ɗaukan maja ba da ƙarya ba za a taɓa haɗa kai tsakanin gaskiya da ƙarya a ce bari a zo a ɗan waddulau tudihinu fa yudihinu na kenan falaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idan la azaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamat thumma la tajidu laka alaina nasira to kaga sai suka yi bid'ar kirkiran hoto a sanya gurin ibada su iya laifin su kenan wa'incan na farko amma suna mutuwa wa nusiyal ilmu sai aka mance da ilimi kaga ba a san ma me ba'ifi me yasa aka sassaka hoton ba amma dai tunda bid'a ce ita bid'a tana haihuwar bid'a ta haifi bid'a har ta haifi shirka a ga maulidi da aka fara ba a shirka a gurin maulidi maulidi da aka fara ba a cakuɗa maza da mata gurin maulidi maulidi da aka fara ba a kiɗa da ganga a gurin maulidi amma yanzu duk ana yi daga aka nemo badujala da piano gurin maulidi aka ce ga wani shisha tan annabi ne wani dan ƙwairan annabi ne wani kaza din annabi aka zo aka samu dan daban annabi har da karuwa wal iyazu billah a'udhu billah to har ta kai wurin maulidin ana fasikanci ana banna wurin maulidi har ta kai ana shirka ana zagin Allah din me ya jawo bid'a farko ta kirkira shi kirkiro abu a cikin addini hadari ke gare shi muna tare sai ce da aka mance da ilimi ubidat sai aka da ana bautar wa'innan tamathil din ana bautar wa'innan ƴan butun butuni da wa'innan sassaƙe sassaƙe suka suna bauta musu wannan hadisin yanda yazo cikin sahihul bukhari 4920 daga ibnu abbas radiyallahu anhuma akwai dan gyare-gyare haka Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Sarat authanul lati kanat fi qaumi Nuhin fil Arabi, gumakan nan da mutanen annabi Nuhu suke bauta mawa sun dawo larabawa sun ci gaba da bautarsu. Bayan da aka yi ruwan tufana ya rufe su, daga baya shaidan ya je ya nuna ma wasu daga cikin arna kamar su Amr ibn Luhai al-Khuzai. ya nuna mai guraren da shaidan ya rufe shi ya je kwakulo ya zo ya sassaka ire-iren su ya ta rabawa ahya'u na na larabawa qaba'il na larabawa wace kabila sai a je a bata guda ga gunkin da za ku dinga bautan duk suka suka manta da tauhidi suka koma bautar gumaka kamar yadda su ma mutanen annabi nu shaidan ya sa su suka yi haka haka su ma larabawan makka da na jazira gabaki daya yace to suka koma fi qaumi nuhin fil arabi ba'du suka dawo ga larabawa bayan haka sai ce amma waddun amma ka, wato shi gunkin waddu kanat li kalbin li kalbi dawmatil jandal kabila kalb akan ce wani alkalbi ko to kabilar kalbu ita ce ta riki waddu suke bauta mishi a gurin da ake kira dawmatul jandal wa amma suwa'un amma gunkin suwa' kanat li Hudayl sai aka ba ma Hudaylawa kabilar su Abdullah bin Mas'ud an gane ko sai suke suke bauta mishi wa amma Yaghuth amma Yaghutha fa kanat li Muradin sai kabilar Murad kan cewa na al-Muradi a cikin qaba'il na Larabawa fusaha sana da fasaha kwarai sai Muradawa suke suke bauta mawa Yaghuth thumma li bani ghutayfin sannan daga baya kuma sai aka yi canje ko aka intiqalin gunkin aka yi naql din shi daga murad zuwa ga kabila ta ghutayf fil jawf a wani guri da ake kira jawf inda saba wurin wurin garin saba inda saba wa amma ya'uq shine na hudu ko amma ya'uq fa kanat li hamzan kabilar hamzan sai take bauta mishi wa amma nasrun فكانت لحمير لآل ذي الكلاعي sai kasance na ƙabilar himyar ne akan cewa ne alhimyari wanda suna da alaƙa da ƙabilar zulkala ta wani alkala'i to wa'incan gumakan sai ce asma'u rijalin salihina min qaumin wahid sunayen wasu bayin Allah ne daga mutanen annabi nuhu falamma halaku أوحى الشيطان إلى قوم أوحى الشيطان إلى قوم نوح أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم إلمي يقول يزم لاباري عبدت أكداو أنا بوتاوس أنغانيكم so dan canjin da ke ciki yasa muka karanta wannan رواية نعم
وقال ابن قال رحمه الله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإن فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا
نعم يتشي وقال ابن القيم العلامة ابن القيم ابن قيم الجوزية رضي الله رحمه الله yace qala ghayru wahidin min as-salafi ba mutun daya ba daga cikin magabata wanda suka ce lamma matu wato suna ƙara sharhi akan wancan zancen na ibn Abbas lokacin da na farkon suka mutu wanda shaidan ya sa suka sassaka gumakan mubasharatan da suka mutu aka fu ala kuburihim sai na bayan suka wato zauna bakin kabarinsu suna bauta al'ukuf shine al-mukuthu lil ibada mutum ya zauna dan bauta sai a ce yayi i'tikafi daga nan aka samu al-i'tikaf wal mukuthu fil masjid bi niyyati al-ibadati ya zauna masallaci da niyyar da niyyar bauta antum aakifuna fil masajid an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'is sujud an gane ku thumma sawwaru tamathilahum sannan suka sassaka wato ainihin tamathil dan butun butunin su a wa'annan gurare thumma tala alaihimul amadu ko lamma matu lamma matal as-salihuna din su wa'incan masu sunaye lokacin da suka mutu akafu ala quburihim sai ainihin wato mutanensu suka dukufa kan kabarinsu suna bauta musu thumma sawwaru tamathil thumma tala alaihimul amadu al'ukuf na zama don bautar Allah a gurin, kaga shi ma bid'a ne, shi an mai da makabarta gurin da za a dinga ibada ta musamman, wannan kaga bid'a ne. Da zamani ya yi tsawo, kaga jahilci dole zai mamaye, don kullum malamai na tafiya, suna tafiya. Nabi Salasalam ya ce, Inna Allah la yantazi'ul ilman tiza'an yantazi'uhu min kulubin nas. Allah baya fidda ilimi daga zukatan mutane. amma ilimi yakan tafi ne bi mautil ulama aw bi zahabil ulama in malamai suka mutu to daga nan wato shikenan sai mutane su riki jahilan su sune malamai hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasaluhum fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu Allah ka tsare mu to da suka zamani yayi tsawo fa'abaduhum sai suka sai suka bauta musu suka ci gaba da bautar su an gane wannan wala yace wa an umara daga sayyidina umar radiyallahu anhu wa arda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya qala dalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم kada ku wuce iyaka a gurin yabona al-itra shine mujawazatul hadd fil madah aw fil madih wuce iyaka a gurin yabo annabi aslan ya hana wato mutum ya zama kullum mai yawan yaban mutane a gaban idansu yace idan babu makawa sai ka yabe shi sai ka ce ahsibuhu wallahu hasibu wala uzaki ala allahi ahada ki wana dai ina tsammanin ina kyautata zaton mutumin kirki ne iya abin da na sani kenan Allah shine zai mai hisabi shi ya san ayyukan shi ba wanda zan tsarkake akan Allah an gane wannan to da haka sai yace kar ku wuce iyaka gurin yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka yaba shi saboda Allah ya mai zubin da dole ka so shi dole ka girmama shi amma tare da haka yana da iyaka yaban yana da iyaka yana da iyaka ba kamar yanda yan bid'a suke cewa ba kul fihi ma shi'ta min madahin kamar yanda wane ne albusiri ya kawo cikin burdashi duk abin da kaga dama akan annabi ka faɗa na yabo kaga wannan ai an wuce suna cewa in dai ba ka ce Allah ba to ai ba Allah tabaraka ta yana da sifofi da ba ai ba ka ce Allah ba amma sifa ce tashi shi kadai sifa ce tashi tashi shi kadai to ka kuce iyaka gurin yabo na kama aburatin nasara ibn maryama kamar yanda kristoci suka wuce iyaka wajen yabon annabi Isa dan Maryamu radiyallahu alaihi salatu wassalam innama ana abdu za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ni bawa ne ana ni bawan Allah ne فقولوا عبد الله ورسوله to ku kira ni bawan Allah kuma manzan Allah eh kakku kai ni gurin da Allah subhanahu wataala bai kai ni ba فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه بخاري da Muslim suka fitar da wato ainihin wannan hadith yana cikin Bukhari yana cikin Muslim kaga kiristoci sun ce Annabi Isa dan Allah ne kaga itran sun wuce iyaka wasu daga ciki ma suka ce shine Allah wasu suka ce Allah uku ne suka ce Allah uku dukan su Allah ya ya kafirta su لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله التي ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون دكان سوء ɓangarorin guda uku na Christianity dukkansu kafirci. Kaga wuce iyaka ne. Wa kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a hadisin Ibn Abbas, Iyakum wal guluwa, ka shaidunku da wuce iri, wuce gona da iri, wuce ƙalƙalewa fa inna ma ahlaka man kana qablakumul guluwu, domin lallai wuce iyaka shine ya halakar da waɗanda suka gabace ku wuce iyaka cikin alkhairi da wuce iyaka cikin saban Allah at-tafriq wal ifrat dukkan su sababi ne na halaka wannan yana cikin sunan nasa'i 357 Sheikhul Albani ya inganta cikin Sahih Jami' 2680 cewa wali muslimin yazo a riwayar muslim عن ابن مسعود دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ما سزرف فاوا سن هلك ما سزرف فاوا وچ إياك زقلقليوا توس هنتي دشششجي ما سششجي سن هلك قالها ثلاثا سو أكو أنزان الله صلى الله عليه وسلم ينافدن هكا المتنطعون su ne waɗanda suke almuta'ammikun alghalun almujawizun alhudud fi aqwalihim wa af'alihim kamar da nawawi ya ambata ce su ne almuta'ammikun alghalun almujawizun alhaq alhudud fi aqwalihim wa af'alihim su ne muta'ammikuna masu zurfafawa da nutsu alghaluna masu wuce iyaka almujawizuna alhadda masu ƙetare haddi cikin maganganunsu da ayyukansu al-imam al-khattabi yace almutanatti'u shine almuta'ammiqu fi shay'i almutakallifu lil bahth anhu ala madhahibi ahli al-kalam الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم متنطعي ya ce shi ne wanda yake zurfafawa cikin abin da ba a umarce shi da shi ba, abin da ba a sa shi ba, ya ƙaƙaba ma kan shi bincike a kan wasu al'amura na ghaibiyat, misali, a bisa usul na ahlul kalam, wanda su masu taurin kai ne suna da kunnen ƙashi, inda Allah ya rufe ƙoƙari suke su buɗe. To, me neman ƙwaƙule a cikin usul da zawabit da hanyoyi irin na ahlul kalami masu shiga cikin abin da bai shafe su ba masu cusa kai cikin abin da hankalinsu ba zai kai ba zuwa gare shi wannan su ne suka halaka su ne suka halaka cikin masail na aqida cikin masail na tauhidi masail na ghaibi wanda baka da masaniya akai iya abin da ya zo maka daga nasi shi kadai zaka rike to su ahlul kalami sai su ce sai sun hango abin da ke mawara as-sidra sai sun hango wara as-sidratul muntaha to kaga ko abin ne wanda hankalinka ba zai kai ba karshe sai a halaka shi yasa ɗaya daga cikin jagororin su yace nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'i al-alamin wabalu wa lam nastafid min fi bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu karshe karshen rayuwar shi ya faɗi haka haka kawai hayaniya ce mutum zai zo ta yace tariqatu salafi aslam wa tariqatu al-khalafi sai yace mi awsa'u wa ashkal hanyar magabata zama lafiya taslimi wa nasi yace amma hanyar ɗan baya tafi fadi amma kuma tafi rikici dan durkaniya ne da hayaniya da bagauniya a cikinta Allah ka tsare mu sai mu tashi masail insha Allah ayyan